الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko idan ka in ka cire in ka cire na nan ciki ba za a iya ji ba in ka cire sautin cikin to ka daidaita shi ne kuna muna wahala wallahi a yau kwanan wata sha bakwai ga watan hudu a bar mu haka sha bakwai ga watan hudu shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan sha daya shekara ta 2021 miladiya muna darasi na biyar a cikin tafsirin suratul furqan wanda yau insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da biyar daidai a cikin wannan sura karatun da muke gabata a wannan masallaci na ashek ja'far mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
Allah madaukin sarki yana ba mu labari dangane da tashin hankali da zai faru ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka sa aljanna ce makomar mu yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ranar kiyama ita ce ranar da za a samu sama za ta kyakkece in shiƙaƙu sama wata fatturi ha kenan wanfijari ha bil gamam sama za ta yayyage sama za ta fashe sama za ta tsage idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat a wata ayar ko ta surar idan sama'un idan sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت شيني ويوم تشقق السماء بالغمام سما ذات ياجي إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت فشي والسماء ياجي والسماء kyakkece wan sama anan Allah sai ya kara da bil gamami abinda ake nufi da al gamam wato wato kamar wani girgije ko wani inuwa da zai bullo daga sama manya-manya wanda zai ɗauki idan hankalin idan mutum ga baki da ba abin da za ka gani sai shi kawai to ba shi kuma kadai ba in saman ta kyakkece da wannan girgije sai kuma mala'iku su ta bullowa daga ciki za ka ga mala'iku suna ta saukowa a wannan rana to in sun sauko me za su yi kewaye halitta za su yi gaba ɗaya in Allah ya tada kiyama sai saman sai ta fashe sai ta tsage sai ya fitar da abin da ya yi niyya ya fitar na wannan algamam sannan kuma da saukan mala'iku Allah ya ce wa nuzzilal mala'ikatu tanzila aka saukar da mala'iku saukarwa a wannan rana za su zo su fayyuhituna bil khala'iq fi maqamil mahshari inji imam ibn kasir za su zo su kewaye halitta gaba daya a filin tashin alkiyama sannan thumma yaji'ur rabbu bayan wannan yanayi sai ubangiji ya zo tabaraka wa ta'ala li faslil qada dan yayi hukunci tsakanin mutane imam mujahid ya ce wannan shine zai daɗa fassara mana faɗin Allah ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika kaji aya wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila shine ya dace da hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wannan kuma shine ya dace da faɗin Allah ta'ala fa'iza waƙa'atil waƙi'a iza waƙa'atil waƙi'a mai aukuwa ta auku wan shakkatis sama'u fahiya yawma idin wahiya fa'iza waƙa'atil waƙi'a wan shakkatis sama'u fahiya yawma idin wahiya sama za ta yage sama za ta kece sama za ta ɓare a ranar ta zama mai rauni ba ta da ƙarfi walmalaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya duka wannan ranar tashin alkiyama ne to sai Allah ya ce a wannan rana almulku yawma idhin lil almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman mulki a wannan rana sarauta a wannan rana tana hannun Allah shine alhaƙu kuma shine arrahman ko ka ce mulkin gaskiya yana hannun Allah wannan mulki na duniya da kake ganin sa sar'ana ma ya zulu ya talasha nan da nan mulkin duniya yake karewa mai mulkin yana mutuwa an gama mulki yana mutuwa ranar da ya mutu zai wayi gari ya zama shi ake mulka don ku sai yadda aka yi da shi daman talaka ba sai yadda aka yi da shi ba to shi ma mai mulki duk ranar da ya faɗi ya mutu to kuma a lokacin sai yadda aka yi da shi shi za a mulka a ɗauke shi bai sani ba a kwaɓe masa riga a kwaɓe masa wando a kwance masa rawani a masa tsirara wani ya sa hannunsa talaka ya sa hannunsa ya masa tsarki ina mulki babu to shine almulku yawma idhin alhaq lirrahman din mai mulkin duniya wallahi wallahi mulkin sa ba madawumi bane inda za a bashi a nan gurin duk sarautarsa da mulkin sa da izansa ina sojojin da suke gadin sa ina yan sandan da suke bin sa da motoci ina masu dirkowa daga kan bayan hilux ina masu rike dorina suna dukan wani ko suna dukan wasu saboda wani zai wuce ina jiniya wayyo wayyo wayyo wayyo ina take idan an mutu babu ita wallahi malam ya kamata na rinka tunawa lokacin da nake zaune ake jana kana nan kana nan wallahi akwai ranar zaka mutu babu wannan bayanin suna ina ba sa nan talakawa miskinai su za su dauke ka a watsa maka ruwa ko ya maka zafi ma ba za ka iya sha ya maka zafi a ƙara maka mai sanyi ba in ba masu fiƙihu ba ne ba ma za su yi ta afka maka ruwan sanyi ko ana cikin sanyi ne a mirgina ka a kuskure maka baki a yi maka tsarki a yi maka alwala a ɗauko ka ranga-ranga la ilaha illallah a shimfiɗa ka a kalli kafani a ɗaura maka zani a saka maka riga a naɗe ka a ɗauko hannunka a ɗora haka a naɗe ka a cikin ƙyallen da ya fi kowanne arha ƙyallen da talakan kama baya saka shi ya fita ya je unguwa baya saka ba wanda yake ɗinka likkafa a je a tona maka rami matsatsan guri wadda iya a makaifa kawai za a saka da za ka yi ƙoƙarin ka juya wallahi ba za ka juyo ba a kabari ba wanda aka yi mai kabarin da zai iya juyawa amma kaifa haka za a sa ka a yi maka filo da ƙasa kuma a ɗauko tukunya a ɗora maka a ɗauko itatuwa a saka a ɗauko ganye a lullube a toshe a kwaɓa ƙasa a maka maka ba wurin shan iska ba wurin jin me yake faruwa a tura ma ƙasa sai a ce a zuba a daɗa ƙarawa a zuba ta zai buɗe in in damana ta zo ruwa zai shiga a toshe ta tas ya rahman annabi wata rana ana binne wani sahabi yana hawaye yana zubar da ido yana caccaka itace ce limitli hada fa'iddu yace saboda wannan rana ku yi tanadi wallahi ya kai bawan Allah mai son ka shike tunatar da kai ranar mutuwarka mutane ku yi duk abin da za ku yi duk abin da mutum ya ga dama a nan duniya zai yayi ko na kirki ko na banza Allah ya gama da mu tun da ya sa wannan duniyar ba a dawama dole sai an je ƙarshen ka wallahi ba gudu za ka yi taimaka ta gudu akwai inda ka je wallahi sai ka tsaya a nan duniya ana buga mulki tabbas sai abin da suka ga dama in za su wuce su toshe hanya ba wanda ya isa ya wuce wani gari wata rana wani bawan Allah zai zo tun da safe aka daddatse hanyoyin garin nan gabaki daya a lokacin ma ina jin yana yana bayan matarsa ma yana kwance a garin su ko farkawa bai ba amma garin da zai je an datse hanyoyi abinda wasu masu mulki suke yi kenan na karancin tunani da rashin sanin hakkin dan adam da hakkin talaka saboda zai zo ya sa duk a datse hanyoyi a hana mutane wucewa masu masu rashin lafiya za su yi asibiti a ce ba hanya mai naƙuda an ɗauko ta ba hanya wani ciwo ya buga shi za a kai shi likita ba hanya a datse wallahi yini guda yini guda aka yi kuma bai sauka ba sai can dab da la'asar amma tun daga safiyan nan har zuwa wannan lokacin ba wanda ya sai wannan da bindigogi da sojoji mulki kenan mala mulki kenan mutum zai iya gama zai tafi wani lokacin idan mutum yana mulki ko mai mulki yana mulki ai haƙuri dai wa'azi ne shi wa'azi yana bi ta kan kowa kullum da ana yi akan talakawa ko to wani lokacin idan mutum yana mulki ko yana sarauta yakan manta da wasu abubuwa masu muhimmanci gani yake yi yadda yake dinnan haka zai dawwama kuma gani yake yi wala Allah ko ya mutu ma shi a matsayin mai mulki zai tashi wanda ba haka bane wanda Allah ya bashi kyakkyawan tunani da yan ba da shawara na kusa da shi sune suke tunatar da shi Allah muna karatu kisar annabi yusuf alaihi salatu wasalam a cikin sahih bukhari lokacin da aka kama annabi yusuf aka kai shi gidan kurkuku malam sharri aka yi masa sharri aka masa kuma daga gidan sarki matar sarki ta masa sharri ta neme shi da lalata ya ce a'a qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya Allah kiyaye ba zan yi lalata ba ai mai gidana ne ya kyautata mun mazauni ya zan zo ne lalata da matarsa ta je ta rurrufe kofofi matar sarki saboda tana son sai ya yi barna da ita ta zo ta kama shi da kokawa ya ruga da gudu ƙur'ani ya ce wasu taba kalbaba suka yi rigegeniya annabi yusuf ya danna zai tafi kofa ita ma ta bi shi وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب كجي شر ماتا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم تبيشي da gudu ta kamo rigarsa yana yunkurawa zai je kofar nan tana jin rigar nan sai da rigar nan ta yage ta baya ana wannan yanayi sai ga mai gida sarki kawai sai karatu ya canja sai ta ce ya kai mai gida me sakamakon wanda ya yi nufin mummunan abu alfasha da iyalinka ai sai dai a ɗaure shi ko kuma a yi mai mugun azaba a bashi kashi yusuf ya ce iya rawa da ni an nafsi ya ce ranka ya ita ta neme ni ba ta ce sam to sai wa shahida shahidun min ahliha sai wani ɗan gidan baffanta ashe ya ga me yake faruwa sai ce to ranka dai zan ba da shaida a duba rigar Yusuf idan rigar Yusuf ta yage ta baya ta gaba to fa sadaqat wa huwa min al in dai ta gaba ne rigar annabi yusuf ta yage to ranka ya daɗe matarka gaskiya ta yusuf kuma yana cikin masu ƙarya sai ya fara da ita in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin yace ranka ya daɗe a duba idan an ga rigar annabi yusuf ta baya ta yage kenan yana nuna ta jawo rigar kenan shi kuma ya yunkura zai abin nan da haka sai ta yaga mai rigar ta baya to gaskiya fa kaza bat ranke daɗe ya labai ta yi su ga ƙarya wa huwa min as-sadiqin annabi yusuf yana cikin masu gaskiya falan mara a qamisahu ko qamisuhu qamisuhu qamisahu ko aramma ka san ana zubewa ne a gudan nan sosai sai sarki ya duba sai ya ga ha sai ya ga me sai ya ga rigar annabi yusuf ta baya ta yage yana juyawa ya kalli matar sai ce kala innahu min kaidi kunna wannan wannan abu wannan abu kaidi ne na mata kaji fa Allah ka raba mu da kaidin mata innahu min kaidi kunna lalle kaidin ku babban kaidi ne inna kaida kunna azim ka ji tsoron mace wallahi wallahi mace akwai su da albarka da amfani amma in mace ta sa ka a gaba in ba ka yi da gaske ba wallahi sai ta kifar da kai kuma 'yar karama da bata kai ta kawo ba ita ke juya manya wallahi ai ba alfahari da su sai dai addu'a yace yusuf a'rid an hada ke kuma wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ki je ki nemi afwa kin yi kuskure ranke dade matar sarki ne kaga daga ƙarshe ta gaya wa sarkin take cewa na fa faɗa wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-sagirin yusuf koyi abin da nace yayi ko kuma wallahi sai an daure shi a gidan kurkuku ka duba fa sarkin ranka ya dade ya gane matarsa ce mai kuskure amma tunda ta dage ta ce sai an daure annabi yusuf cewa yayi cewa ta wallahi la yusjananna wallahi sai an daure yusuf kuma sai ya zama cikin kaskantattu annabi yusuf ya daga hannu ya ce kala rabbi sijina habu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin yace ya ubangiji ni na zabi zaman kurkukun kawai akai ni kurkuku shi yafi mun alkhairi da abinda suke kira na zuwa gare shi ya Allah idan baka kawar da ni daga wannan gida ba ka raba ni da kaidin gidan nan ba karfan zo in karkata in zama cikin jahilai fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna Allah ya karbi addu'ar Yusuf karban addu'ar Yusuf shine akai shi idan kurkuku fa aka kai shi haka yi ta zama a kurkuku karka ji labarin kurkukun da annabi Yusuf ya zauna wallahi alazim malam ba irin na garin ku bane munin sa ya isa munin gidan kurkukun ya isa Allah ya karba masa aka ce shikenan a kama hanya a tafi a je gidan kurkuku a je a zauna ya tafi Allah ce walabisa fi sijini bid'a sinin annabi yusuf ya zauna a cikin gidan kurkuku shekaru aru aru wasu suka ce sai da shekara bakwai a wata riwaya aka ce sai da shekara goma sha kaga me ya aiki a kansa mulki aka sa shi aka rufe shi sarki ya manta da shi sai wata rana annabi yusuf yake cewa kai daman ƙwar'ani ya gaya mana wa dakhala ma'ahu sijina fatayan ya shiga kurkuku tare da wasu yara guda biyu ɗaya mai shayar da sarki giya ɗaya kuma shi ne ke kawo kukun sarki mai kawo sarki abinci kaji shi sarkin hadda mai bashi giya ma na musamman wancan kuma kukun sa to sai ya ce da mai shayar da sarki ya ce da Allah an kaje dan yayi mai mafarki ne ba kisar Yusuf din muke yi ba ina son kai ga wani guri ne ya fassara mai mafarki yace nan da kwana uku zaka fita in ka fita da Allah uzkurni inda rabbika da Allah in ka je gurin sarki ka tuna ni ka ce da shi ya tuna bawan Allah nan Yusuf da yasa aka daure shi yau shekararsa kaza ya tuno da shi wallahi malam fa ansahu shaytanu zikra rabbi shi kuma wannan mutumin da ya fita ya manta bai tuna Yusuf din a wurin sarki ba ya je ci gaba da mulkin sa da jin dadin sa tunda shine mai ba sarki giya sai da Allah ijarrabi sarkin yayi wani irin mafarki da ya gigita shi ya tara mutane ya ce yana neman ainihin wato fassara wannan mafarki a taimaka masa mutane suka ce ai su ba san fassara ba sai shi wannan yaron sai ce ya sani zai je gurin Yusuf to kaga daga zuwa wurin Yusuf yana neman fassarar mafarkin sarki to shine Allah ya kaddara annabi Yusuf ya fito abin wato malu shahid shine ashe masu mulki sukan iya daura mutum su manta da shi ina gama wannan karatun na kawo wannan karatun ne dan a sani cewa in mutum babba ne in ya tura aka daure mutane to rinka tunawa akwai daurarru da kasa aka daure ranka ya dade ina gama wani dattijo mai shekara kusan 60 da wani abu ya zo ya same ni ya ce akar makallawa ai ka faɗi kaɗan ya ce akwai wanda na sani yanzu haka yana kurkuku ya fi shekara hamsin yana ɗaure wanda ya ɗaure shi ma tuntuni ya mutu mai mulkin da ya ɗaure shi ya sa a ɗaure shi ya ce ku ajiye mun shi ka san haka ake cewa ku ajiye mun shi ranka daɗe an ajiye maka su kuma masu ajiya za su ajiye ba wani cajin laifi akwai waɗanda suke zaune a kurkuku malam ba a ma san laifin da suke yi ba wallahi shugaban gidan kurkuku masu riga shi zuwa wanda ya ritaya ta masu riga shi suna nan a zabge a zube ba wanda ya san da su sai Allah kadai wanda ya wanda ya daure sun ya mutu ya ma gama mulkin har ya tafi kiyama Allahu alamu ya ake ciki Allahu alamu amma fa karka manta wannan dan kurkukun yanzu da ya daure fa yana gadan bayansa ne har yanzu wallahi duk wanda ka tura aka daure shi ba da hakki ba wallahi wallahi yana bin ka bashi kuma wannan wani irin dauri ne shekara hamsin me ya yi to ku bi hankali 'yan siyasa masu hannu da shuni waɗanda suke da dama wani dalili ya faru a je a tafka mutane a ɗaure saboda wani rikici na son zuciya ko wani abu ko an gaya maka ƙarya ba haka ba to akwai lissafi a kanka ranar nan da za ta zo al-mulku yawma idinil haƙulin rahman ka tuna da wannan rana da ba ka da mulki ba ka da sarauta oga ba kai ba ne wallahi in ya zo kowa sai ya tsaya a rufe ƙofofi a tashi a tsaya komi sai ya tsaya wani ya fito aka ce ranka ya daɗe yana can ya babbayar da appointment mutane ya ce zai ga wani karfe biyu ya ce wani zai ga wani karfe biyu hudu wani za a ganshi karfe goma akwai wanda aka ce ma sha biyun dare za a ganshi wani ma sai biyun dare da ya fito mutane suna nan suna jibge suna tare kuma duk yana kallon su a cctv camera duk yana kallon su na tashi kawai ce kai ya gaya wa audience ya ce kai baran ga kowa ba yau kowa ya fita bar gidan baran ga kowa ba ranka dai da akwai masu appointment na ce baran ga kowa ba shikenan bare ga kowa ba akwai ranar da zaka ga mala'ika yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lilmujrimin wa yaquluna hijran mahjura kai masa alƙawari kuma kace ba za ka ganshi ba kuma ya cancanta ka bashi hakuri malam kada Allah ya jarrabe ka da appointment na ganin mutanen nan zaka zauni ne na fitar hankali duk matsayinka da darajarka wannan wani karatu ne mai zaman kansa Allah ya fi mana ranar kiyama ita ce almulku yau ma idinil haƙulin rahman ita ce ranar da limanil mulkul yau waye yake da mulki yau Allah zai faɗa waye mai mulkin waye ya isa lillahi alwahid alqahhar Allah zai ce mulki nasa ne shi shi kadai alwahid alqahhar mai rinjaye mabuwayi isasshen sarki buwayi gagari kowa tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalali wal kibriya wal azamati subhanahu wata'ala zai ce waye yake da mulki yau a kiyama kenan shiru maliki yawmiddini mamallakin ranar sakamako ranar tashin kiyama kowa yana ƙasa wa kana yawman 'alal kafirina asira ranar kiyama ita ce ranar da take mai tsanani ga kafirai ai shadidan sa'aba ranar kiyama me yasa ta zama asiran alal kafirin li'anna yawmal qiyamati yawmu adl jama'a ranar tashin kiyama ita ce ranar adalci ranar tashi alkiyama ita ce yawmu qada yawmu fasl ranar hukunci ranar bambancewa tsakanin zare da abawa yawma tubula sara'iru alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kalfarash al-mabsus wa takunu al-jibalu kal'ihn al-manfush al-haqqatu malhaqqa wama adraka malhaqqa كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح سرسر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اليومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله تبارك وتعالى يشي فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين إيه غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم أبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر التي سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وتا wannan shine halin da kafirai za su kasance a ran tashi alkiyama amma muminai Allah ya albishir ya ce la ya humul faza'ul akbaru alfaza'ul akbar firgici da ban tsoro babba na kiyama baya bakanta wa muminai duk mai imani malam baya gigita baya tashin hankali ran tashin kiyama cikin nutsuwa zaka gansu nutsuwa kwanciyar hankali bisa kwanciyar hankali amma kafiri a firgice yake amma kafiri a gigice yake kafiri yana subura subura Allah yana cewa mala'iku ku gaya musu la tad'u yawma suburan wahida wad'u suburan kaseera halaka halaka kafiri dana na halaka na halaka na halaka Allah zai ce kar ku kira halaka ɗaya da yawa za ku kira arama mai Allah ya ce nan gaba
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نعم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سمي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allahu akbar Allah tabaraka wata'ala ya ci gaba da yi mana bayanin wannan rana ya rabbi ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ya Allah ka ta ba mu tafiya a sa'a ya Allah ka ba mu lahira mai kyau ya Allah ka kyautata makwancinmu ya Allah ka faranta mana a kiyama ya Allah istajib du'a'ana Allah karba addu'ar mu Allah kada ka kunyata mu a wannan rana ya Allah ka raba mu da bakin ciki ranar tashi alkiyama ya Allah ka raba mu da dana sani a kiyama ya Allah Allah ka azurta mu da aiki na kwarai da za mu samu dace a wannan rana ya Allah wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi Allah ya ce kiyama ita ce ranar da azzalimi zai ciza yatsa duk ranar da kaga wani ya haka to akwai damuwa ranar nadama kenan Allah yana ba da labari duk wani azzalimi ina azzalimai ina macuta ina masu murkushe hakkin bayin Allah ina wanda yake amfani da ƙarfi a nan duniya yake amfani da fawa a nan duniya yake amfani da isa a nan duniya yake ganin shi wani ne a nan duniya ko da kuma malamin makaranta ne da ɗalibi ina yake duk wanda ya zalunci wani wallahi sai Allah ya karɓar wa wani nan hakinsa kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi sai ya ci da yatsa a ranar tashin kiyama akwai yatsun da sai an kusa cinye su saboda nadawa ka guji zalunci duk abin da za ka yi ina baka shawara ya kai dan uwana kar ka cuci wani gwanda a cuce ka in dai cuta ce ka roƙi Allah ya Allah ya Allah kada ka ɗauki raina da hakkin wani a kaina ya Allah ka roƙi Allah ya Ubangiji duk mulki duk sarauta duk matsayi duk shugabanci da zaka bani ko a ma'aikata ko a kasuwa ko a makaranta ko a ina ne ya Allah kada ka bani ikon cutar wani ina wanda suke zama akan tebura suke kafa biro suke ɗebe hakkin bayan Allah suke sawa bayan Allah hawan jini ina masu riƙe hakkin bayan Allah zalunci mutum ya maka aiki ka ka biya shi zalunci mutum ya zo ya cancanta hakkinsa ne ka ka bashi ina masu talauta wasu ina masu ƙwace kayan wasu ana nan ana ta ɗaure ɓarayi da 'yan fashi da makami amma akwai 'yan fashi da makami masu amfani da bindigarsu su da kujerarsu ta gwamnati da damar da suke da shi masu amfani da mulkin da suke da shi su cuci wanda suka ga dama kuma ba wanda ya sai bukadunsu lokaci ne lokaci ne lokaci ne komi yana da ƙarshe kuma wallahi malam ina jiye maka tsoron nadamar zalunci za ka gama shekarunka kana zaluntar mutane sai ranar da kai ritaya Allah zai sa a ta maka ruwanin ɗin cutar da kai wa mutane ba za ka yi bacci ba wallahi a lokacin wannan immunity da kake da shi babu wannan kariya da kake da shi ta kujerarka babu kudin da ka sata ba albarka sun kare ka zama baka da kima a idan mutane ka wuce ba a san ka wuce ba ana ganin ka ba za a gaishe ka ba da ku in za ka wuce sai an toshe hanyar da dirar da aka ce ka zo gari to layin unguwarku cika yake da motoci har so ake a ganka yanzu kuwa gwanda ga kuturu ya wuce ya fi sauƙi ƙwarai ku a bashi sadaka a taimaka masa a kan kai Allah ya cire kwarjininka a zukatan mutane Allah ya cire jin girmanka a zukatan mutane saboda mai barnar da kai a lokacin da ka samu dama amma ka yi haƙuri da wannan bayanin ba da kai nake ba da wanda yake laifin nake akwai ranar nadama ya jama'a wa yauma ya abdu zalimu ala ya dai zalimi zai ciza ya tsatsa zai yi nadama saboda ya bar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya bar hanyar abinda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da shi ya bi hanya gaira sabilin rasul ba hanyar annabi ba ya bi son zuciya ya bi ra'ayi ya yi amfani da damarsa baya tuntubar kowa baya shawarar kowa in ya sa gabansa gaɗi baya tsayawa to wannan rana rana ce ta nadama kuma yau malayan fa'un nazamu ranar da nadama ba ta amfani wai me yasa zai ci ziyatsa hasaratan wa asafa saboda hasara da baƙin ciki da damuwa ne wasu da kuma ganin mummunar makoma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tabbatar ya zama minal ashqiya ya zama cikin yan wuta malamai suka ce hadhihi al-aya amma wannan aya din gamammiyar aya ce fi kulli zalimin akan dukkan wani azzalimi yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari ranar da azzalimai za a yi ta sa fuskokinsu in sun kone a nan sai Allah ya ce mala'iku juya mana ɗaya ɓangaren in sun kone a nan a ta juya fuskokinsu a cikin wuta ana gashe su yanda ka san ana gasa masara in an gasa nan ɓangaren sai a juya can in an gasa nan ɓangaren sai a juya can to gwanda masara ma ba a barin ta ta kone gaba ɗaya akan ɗan barta da ɗan ruwan ruwanta don a samu mamora kai kone ka za a yi tas sai ka zama gawayi kuma a daɗa hura maka rai Allah ya ce a ƙona ka yau matu baddalul ardu ghairar ardu was samawat wa barazu lillahi alwahidil qahar wa tara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar wa taghsha wujuhahum an-nar wuta za ka ga ta lullube fuskar mutum tana kone shi a cikin jahannama wala wa taksha wujuhakum nar kullama najijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab Allah ya ce duk lokacin da fatunsu suka kone suka kone sai mu canja wasu fatun sababbi jazakallahu khair mu kona mu kona mu kona mu kona mu canja mu dada sa musu wata sabuwa kuma mu dada kone su baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab imam ibn kasir yace fa kullu zalimin yandamu yawm al-qiyamah ghayatan nadami duk wani azzalimi da ka sani wallahi sai yayi nadama ranar tashin alkiyama iyakacin nadama jama'a ku gaya wa azzalimai waɗannan ayoyi kar ku ɓoye musu ku sanar da duk mutumin da yake zaluntar mutane kar ku boye masa akwai ranar nadama wallahi malam ko wani mutum ka buga da mota bai sani ba ko ka goge shi kar ka wuce ka ce ai ka wuce yi fakin ka tsaya ka ce don Allah ka yi haƙuri in bai yadda ba ka biya shi ko mai keke ne kana da babur ka masa mummuna obatakin ka jefa cikin wani kakanika ya yi maka Allah ya sa ka yi fakin ka nemi ya yafe maka ka ba shi haƙuri wallahi ɗan wannan cuta guda ɗaya za ta iya maka get a kiyama ka manta sai ka ga can wani mai keke da ka cuce shi baka nemi afuwarsa ba ai kana ka wuce kana da mota mai tsada ko kana da babur kama zuwa ka zage shi ko alhali ya fi ka gaskiya tsaya ka nemi afuwarsa manzo Allah fa wata rana fa yana zaune da sahabbai sallallahu alaihi wasallam kawai sai aga ya bude mayafinsa haka yace jama'a duk wanda ya san na taba cutarsa don Allah ya zo ya rama idan na rike masa wani abu ya zo ya yi bayani in biya shi kayansa kafin ranar kiyama ta zo mana ranar da babu zinari ba azurfa ba kudin biya shiru kake ji sai wani sahabi sai ya taso ya ce gani ya rasulullah me ya faru ya ce wata rana za a je yaƙi kana daidaita mutane a sahu ka taɓa zungura na ji zafi kawai annabi sai ya buɗe gadon bayansa haka sai ce rama kisas ya ce rama dan annabi ya nuna mana baya so ya mutu da hakkin wani ya salam ya salam ya salam ka yi iya ƙoƙarinka karka mutu da hakkin wani wani bawan Allah ya rasu muka je muka binne shi muka zo wajen iyali muka ce kar a yi maganar raba gado a duba hakkokin mutane a kansa muka je aka duba ɗakinsa tarakarsa makwancinsa a cike ke da takardu na ba wani kaza wani ya bani kaza ban biya shi ba na ba wani kaza na karɓi kayan wani abu kaza ɗin kaza na wani ne na ba wani kaza ya rubuta komai komai ya rubuta har dab da zai mutu sai da ya rubuta mai hankali kenan mai rubutu in ba haka ba akwai hakkin da zaka zo ka cinye shi wallahi iyalinka ba sani ba sai a kiyama ya maka get ma mutum ya dage ya nemi taimakon Allah ya tsarkake zuciyarsa Allah zai taimake shi da haka wannan rana rana ce ta nadama ba wanda kuma ya isa ya kubuta sai wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kafirin ko azzalimin a kiyama zai ce ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila zai ce ya kai tona ina ma da na riƙi wannan annabi wannan manzo na riƙi hanyar ƙware tare da wannan annabi ina ma da ban riƙi wani a matsayin badaɗi ba ya batar da ni ya raba ni da hanyar shirya ya ɗora ni ɗariƙin dalal wannan kuma ayar laitani lam attakhiz fulanan khalila tana magana ne akan waɗanda suke bin malaman ɓata addu'atu ila dalal masu kira wato izuwa ga ɓata du'atu dalala ka karanta laqad adallani yace ya rab da na sani da babbuwa ne ba wannan wanda ka bi shi akan bata kenan wanda ka bi shi akan son zuciya kenan zaka ce wannan mutumi ya batar da ni ya raba ni da ambaton Allah ba'da izja'ani ba'da bulughil hujja bayan hujja ta zo min bayan shari'ar annabi ta zo min na kina bi annabi na bi son zuciyar wane wa kana shaytanu lil insani khazula lalle shaytan ya kasance mai tabar da dan adam ne yakhzuluhu anil haqqi wa yusrifuhu anhu yana tabar da mutum daga gaskiya ya kautar da shi daga gaskiya wa yasta'miluhu fil batil shaytan yayi amfani da mutum akan barna wa yad'uhu ilayhi kuma ya kira mutum zuwa ga barna wancan ayar ta yi bayani akan ka cuci wani wannan ayar ta ƙarshe kuma ta yi bayani akan rufe ido da makauniyar biyayya ga waɗanda suke kan ɓata malam zahiri abubuwa sun bayyana a fili du'atu addu'atu ila dalal masu kiran mutane zuwa ga ɓata wasu Allah ya bayyana su a duniya kafin aje ko ina amma wasu sun makale mu sun ce suna tare da su wani ya fito ya ce wallahi wani ko wuta ya kira ya ce mu shiga sai mun bi shi aiko kayi asara aiko ka taɓe aiko ka shiga uku wani wata rana ya taɓa ba da umarni wa sahabbai ya ce ga wuta nan ku shiga ni ba shugabanku ba ne ba ba an ce ku min da'a ba wasu suka yunkura kamar za shiga wasu suka ce kai ai wutar muka gudo wutar ce muka ji tsoro muka ce bari mu zo mai aikin Allah yaya wani zai zo ya afka mu cikin wuta aka zo gurin manzon Allah ana ba da labari ya ce kaf ya ce da sun shiga da ba za su fita ba yaya wani zai umarce ka da bata ka bi shi wannan kuma aya ban tsoro ce ga malaman da suke kan san zuciya suna kiran mutane suna batar da su wallahi yan uwana na sha faɗa a karatu da yawa wasu daga cikin mabiya da kuke gani da yawansu wallahi ba laifinsu bane laifin masu kiransu ne malam wasu mabiyansu sun yadda da su sun mika musu wilaya sun mika musu soyayya sun yadda da su duk abin da suka faɗa amma mutum ya zo ya zauna saboda son zuciya da biyan bukatar kwangilar wasu ya ta kiran mutane zuwa ga dalal zuwa ga bata ya ɗora mutane zuwa ga son zuciya la aya wala hadis ba aya ba hadisi ba maganar tabi'ai ba maganar tabi'ina ba magana kowa kawai mutum ya ɗora mutane ce haka za a yi aji a yi ta yi su ba a tambayar su hujja ba mun ce ai ba ba mun ce ai ba ku je ku ta yi wannan umarni ne da ake ba dabbobi ba masu hankali ba duk mai hankali ba a bashi umarni ya aikata wani abin da babu dalili Allah jikan mai ahalari Allah masa rahama wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi ya gama yace bai halatta ga baligi ba al-mukallaf ya aikata wani aiki a cikin addini kowaye sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin duk abin da baka san hukuncin Allah ba a cikinsa bai halatta ka aikata ba kawai sai wani ya zo ya zira maka tukunya da ƙwarya da ƙoƙo a kanka ya ce zura da gudu ka ce a cire min ƙoƙon don in ga gabana to ku rinka bari kuna ganin gabanku kafin ku tafi duk wanda aka tura shi bai ga gabansa ba ya tabbatar zai iya faɗawa rami ba na aya arama
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya barranta da wasu mutane kuma zai yi bayani yadda suka ƙaurace wa alƙur'ani waɗanda ba su riƙi alƙur'ani komai ba waɗanda ba su yi aiki da alƙur'ani ba Allah ya ba da labari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a gaban Allah zai faɗa ya ce waɗannan ga halinsu ya Allah kai ka san yadda za ka yi da su waƙalar rasulu ya rabbi manzo zai ce ya ubangiji inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ai mutane na sun ƙauracewa wannan alqur'ani sun rike shi abin ƙauracewa me yasa ya faɗi wannan kafirai a da idan annabi ya zo yana karantar da su alƙur'ani ba sa saurara toshe kunnuwansu suke yi ga girman kai haka tarihi na annabawa da manzanni ya gabata in sun zo suna karantar da su littattafan Allah ba sa saurara yanzu mu ma ana cewa iya gudunka iya ladanka wai in ka ji ana karanta aya ana karanta hadisi malaman tauhidi malaman da'awa na sunna suna wa'azi sai a ce ka guje su kar ku saurare su za su batar da ku akwai mai batar da mutane irin ka akaram kalla mutum yana jin ana karanta qur'ani ana fassarawa sai ce a shi an ce kare saurara ya ubangiji sun kaurace alkur'ani to ba la yasruna ilai la yasruna lahu ba sa miƙa wuya ga qur'ani wala yastami'unahu ba sa sauraron qur'ani kwata kwata ana kunna zai ce kashe kashe kashe kashe kashe kowa kunna wa'azi a cikin abokan kai dalla ku dai kunna mana wa'azi ya wannan wani ne ya kunna wa'azi cikin abokan dalla kashe man dalla kai jama'a duk wanda yake son wa'azi ya tafi masallaci wani ya tashi a cikin abokanai ya ga ana yin abin da ba daidai ba a majalisa ya ce jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah gurin zaman da nawa baka zawo ce kai malam mu nan fa ba masallaci bane ko mu ba makaranta bane mu ya za a zo a mayar mana guri gurin wa'azi dalla mu kan alena yes yes sai abokanai suka ce eh gaskiya wani tun dai ba a masallaci bane ka kyale kowa kawai mun karkata kura mana ba a wa'azi a wajen su ba a karanta musu ƙur'ani ba a fassara musu aya ko ƙwaya ɗaya ce kuwa sannan ba sa jin wazi akwai wanda wallahi a rayuwarsa gabaɗi ba jin wazi wazi wai a kunna mai ƙur'ani a fassara masa yana saurara wallahi ba ji kuma ka bincika gani ka taɓa ganin sa yana jin wazi ka taɓa ga ya kunna ƙur'ani yana jin ƙira'a baya yi kuma duk inda aka kunna wazi sai ya tashi a wurin amma fa ana magana musulunci su ma musulmi ne amma baya jin wazi sai bala'in jin kiɗa da waka kuma duk inda ake taron addini baya wurin ba a magayyatarsa saboda ba harkarsa ba ce amma kuma yana son rahamar Allah suna nan barkate wani yana ban labari yake cewa wallahi malam ya ce akwai gidajen mutane musulmi da yawa na sha faɗa wannan a karatu gidan musulmi ne gida ne da uba da uwa da da kanne da yayye da yaya da wallahi babu qur'ani izo 60 ko kwaya daya wallahi babu za ka sha mamaki ka jera ka bi wasu gidajen kana bi layi layi wallahi qur'ani izo 60 babu shi in an ci sa an samu izu 20 izu 30 na yaro ne da ya je islamiyya shi ma da kyar aka bashi naira 250 ya siye shi yau sau nawa za ka tarar da magidanci mai gida falonsa ya kai falo an kashe miliyoyin kuɗi manya-manyan kujeru kofunan shan shayi kwanukan cin abinci danin tebul na kaza an yi kaza an yi kaza zabgaggiyar talabishin wane ne wane ne amma wallahi malam zaka duba karab kacin gurin nan wallahi babu qur'ani izo 60 kwaya ɗaya akan dan danin tebul ko dan teburi na dan karantawa in ya zauna ya shakata babu qur'ani a gidan me yasa saboda baya harka da shi ba layinsa bane amma mai qur'ani ya masa duk gata wannan karatun nawa da nake faɗa ku riƙe shi ku haddace shi ku zagaye gidajen nan ku gani haka ne ko ba haka bane sai wanda Allah ya zaba ballanta na office office ya saka qur'ani a office na aikin gwamnati a'a ina ai kar a ce mai kishin addini ne ko da ku yana samun wata awa ɗaya wata awa biyu ta hutu babu qur'ani akan teburinsa babu qur'ani a drawersa babu saboda wannan lokacin ba na ƙur'ani ba ne ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutanen nan sun riki mutane na sun riki ainihin wato wannan alqur'ani abun kauracewa daidai yake da faɗin Allah cikin suratul fusilat wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna haka kafirai suke faɗa in annabi yana karanta qur'ani la tasma'u li hadha alquran kar ku saurari wannan alqur'ani idan ana karanta musu alqur'ani wallahi sai su kama kida suna rawa da an kunna qur'ani ko da an zo ana karanta qur'ani sai su fara wasanni su fara yin lagau sai su fara maganganu na banza sai su rinka daga murya kar a ji karatun annabi abubakar wata rana yana karanta qur'ani yana yawan karatun qur'ani sai yaran unguwa sai suke zuwa suna saurara da mata sai suke zuwa suna saurara to ai larabci ne sun ji sauti sai aka kai abubakar ƙara wai don me yasa zai zo yana karanta ƙur'ani yana yaranmu suna zuwa suna ji sai ce da ya zo karantawa akwai wanda igayyata to su a daina karanta ƙur'anin nan ana daga sauti sun hana ba sa so yara da an zauna an saurari karatun ƙur'anin na ana yawan lokaci kawai sai su kama ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ƙur'ani mai mu'jiza to su waɗancan walgau fihi suke su yi wasa su hana yin tadabburinsa wannan shine hijranul qur'an kin aiki da qur'ani hijranul qur'an kaurace alqur'ani ne kin karanta alqur'ani jama'a mutum musulmi da yake karanta qur'ani ya ƙaurace wa alƙur'ani wanda ya ƙi tadabburin alƙur'ani ya zauna ya ta tunanin ma'anonin alƙur'ani ya ƙaurace wa alƙur'ani wanda ya ƙi hannuwa da abin da ƙur'ani ya hana ya ƙaurace wa alƙur'ani wanda ya karkace ya bar ƙur'ani ya kama waƙa ya kama kaɗe-kaɗe da sauraron waƙa da sauraron kiɗa da kallon wasanni malamai suka ce shi ma ya ƙaurace wa alƙur'ani ibn kasir ya ce fa nas'alullah al-karim al-mannana al-qadira ala ma yasha'u an yukhallisana mimma yusqitu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai karamci mai baiwa mai iko ya kubutar da mu da aikata duk abin da zai sa ya fushi da mu wa yasta'milana fi ma yurdi Allah ya sa mu ta aiki akan abin da zai samu za mu samu yardarsa yace min hifzi kitabihi Allah ya sa mu haddace alqur'aninsa wa fahmihi yace Allah ya sa mu fahimci alqur'ani wal qiyami bi muqtadahu ibn kasir yace Allah ya sa mu dage mu tsayi mu yi aiki da abin da qur'ani yake yake fada ana al-laili wa atrafan nahar dare da rana alwaji alladhi yuhibbuhu wa yarda a bisa fuskan da Allah yake so kuma yadda da shi innahu karimun wahhab lalle Allah mai karamci ne kuma shine alwahhab mai baiwa mai kuma bayarwa tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh